الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo muna godiya da'iman wa abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu wannan safiya safiyar asabar biyu ga watan jumada al'ula a shekara ta 1436 na hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma shine 21 ga watan biyu a shekara ta 2015 a lissafin miladiyya yau za mu tashi a darasinmu na 99 a karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahmani wa auliya shaitan kuma muna kan karanta ta'aliki ne ko? na malam mai ta'aliki mun karanta matsala ta farko don ya ce a wannan bangaren ko wannan gutsiran ko wannan yanki na maganganun malam ibn taymiya akwai matsaloli guda uku matsalar farko shine abin da ya shafi bautar sufaye a kogo da asalinta ko mun yi wannan makon da ya gabata matsala ta biyu ita ce za mu yi yau shine abin da ya shafi da matsala ta uku duka insha Allah ta farkon yace al-mas'alatu thaniya a shafi na 174 ko daga sama yace al-mas'alatu thaniya allati arada laha mas'ala ta biyu da mana ibn taymiya ya tabo ta hiya ita ce annal khawariq allati tahsulu shine abubuwan mamaki da sukan auku a gansu a hannun mutane sun auku abu dai da yake ta al'ada mun san shi dai wannan ba su kullum sai mun tsaya kan khawariq al'ada ba yace annasu fi tasdiq biha wa takdhibi thalathatu aqsam mutane sun kasu kashi uku dangane da gaskatawa da ƙaryatawa na waɗannan abubuwa suke aukuwa kama kama zukira yace kamar yadda aka ambata a baya ismun mukadhibun mutlaqan wani yankin na mutane suna cewa duk waɗannan abubuwan ƙarya ne ma ba wani abu da yake faruwa kawai duk ba haka bane wa qismun musaddiqun mutlaqa wani yankin kuma suna gaskata komai ya faru ko sai a wannan karama ce nan tasdiqin da takdhibin ba min haythu alwuqu ba tasdiqi wa takdhibi min haythu ithbatu kauniha karamatan wato gaskata cewa eh wannan karama ce ko karyata cewa a'a wannan ba karama ba ce shi ne abin da yake nufi ba wai na cewa ba su faru ba wani ce a'a wannan karama ce mun yadda wannan kuma ya ce ba karama ba ce to wanne ne na tsakiya ya ce wasawabu annaha la tusaddaqu wa la tukazzabu yace abin da ke daidai shine as-sawab ba a gaskatawa cewa wannan karama ce ba a kuma karyata cewa ba to a ce ba karama ba ce bima'ana gashi ne ya fassara isi na ƙulu muna cewa laisat hadhihi karamatan min Allah min jihati takdhibi ta bangaren ƙaryata ba za mu ce wannan ba karama ce daga Allah ba mu ƙaryata wal waqi'u hasalat al haliku gashi mun ga ta uku min jihati tasdiqi ta bangaren gaskatewa ta uku ma'ana a aikace ta uku muna gani wani abu ya faru abin mamaki wanda yake ta al'ada to ba gas ba gaskata ba ƙaryata kai faruwar zami ba sai dai ma iya ƙaryata cewa ba karama ba ce mun gane wannan zancen yawwa sai lakin na hamin jihati shayatin sai mu ce ya auku mun gaskata ya auku amma kuma ta bangaren shaidanu ne aljanu ne suka taimaka akai wannan abun ba karama ba ce daga Allah subhanahu wataala mun gane wannan sai idan abun ya zo ne daga hannun mutum mai da'a ga Allah mai tsoron Allah wanda ke bin dokokin Allah ta nan sai zama karama ce amma mu rufe idan mu daga mun ga abun mamaki a ce a wannan karama ce mutlaqan ko kuma daga mun ga wani abun mamaki a ce a wannan ba karama bace mutlaqan shi ba haka bane sai dai a lura in daga mutum ne wanda yake mai da'a ga Allah wanda yake kan wanda yake kan hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce eh wannan karama ce daga Allah in ko mutum ne wanda ba a san shi da bin Allah ba sai aka ga wannan irin abun da ya saba wa al'ada a hannunsa ya auku sai a ce wannan harkoki ne na shaidan a aikace kuwa gashi ya auku an ga an ga Allah samu fahimci abu to sai ke cewa wal iyad billah yace Allah tsari wannan yana hade ne da inda yace min jihati shayatin amma dai sun fara paragraph da shi ba haka ya kamata kamata ya ce hada shi da can ma'ana da yace walakin na min jihati shayatin wal iyad billah to sai kuma ya shiga wani labari yace lamma da khala al-istimaru yayin da mulkin mallaka ya shigo kasashen musulmi shine istimari eh sunansa kenan da larabci istimar amma dai asali ana kiransa dai wannan sunan haka da larabci don ma'anin istimari neman raya ƙasa daga amara shine ka gina ƙasar ka ka haɓaka ta ta haɓaka ta zama wadda rayuwa a cikinta zai sauƙi wani ya danganta su abinda suke faɗi turawan suna cewa sun zo su raya ƙasar mutane ko a afirka ko sauran ƙasashen da ba na afirka ba mun san ba iya afirka ƙasashen nan suka gutsutsura suka rarraba a tsakaninsu ba tun abin na ƙarni na goma sha tara na miladiya 1884 da aka taro ko a germany su portugal su birtaniya su waɗannan faransa suka gutsutsura musamman ƙasashen afirka wannan ta ɗauki wannan wannan shiga kamar rabon gado suka kuma shiga da sojojinsu kafin da sojoji suka yi amfani kai da kamfanoni na kasuwanci kamar nan mu an shigo mana da sunan royal niger company shine asalin abin da aka shigo mana kamar kamfani ne na binciken abin nan ma'adinai da abubuwa to kuma a hankali hankali sai harkar aka samu soja aka samu kuma kwace abubuwa na mulki aka kori abubuwan da muke da su da daular Uthman dan Fodio zamanin sarki Attahiru na biyu ne ko aka kashe shi aka kwace suka sa kuma masu tafi da al'amura irin yadda su suke so shine aka sa mutanenmu suka karatu na irin yadda su suke so na boko kenan sannan kuma aka dora masu wannan karatun na boko sai aka kwace wa sarakuna da suke gudanar da al'amura sai aka dora waɗancan sai aka dawo da sarakunan karkashin waɗannan masu karatu shine har yau haka muke wani shi ake ce mai istimari wani a bangaren dai Najeriya kenan bangaren kuma wasu wuraren kowa da irin yadda aka yi musu mu nan an mana abin da ake ce mai indirect rule ko indirect rule shine baturen yana nan ya kuma yadda da waɗannan da muke da su ɗin su ne sarakuna aka canza musu suna daga wanda muka sani na musulunci aka ce gargajiya yawa to kuma da baturen zai tafi ya miƙawa waɗanda suka karatu irin nasa shikenan sai ya ce kuma su ne a sama shikenan haka muke tafiya har zuwa yanzu asalin dai abin kenan na tarihi to su wani abin a larabci suna kiransa istimari shine wai neman rayar da ƙasa to yayin da wannan isti'mari din yazo shi yasa na gaya mana shi da wannan surar dan mutuno abin da ya faru yayin da wannan turawa suka zo da wa dakhala junudul mushrikin al kuffar ila ta'ifatin min bilad al islam fi al qurun al mutaakhira kuma rindinonin mushrikai kafirai daban-daban da tawajjuhinsu wasu da niyyar yada addinin su na kiristanci wasu kuma kawai da neman har da niyyar neman duniya tun da ma an shigo shi ma ta wannan bangaren da turo duk makarantun bokon kafin su zo da sun zo ne ta hanyar a kiristanci wannan shine ma sababin da yasa har a wajen mu mutane suka kyamace karatun boko saboda ya zo ta hanyar kiristanci waɗanda suka yi karatu tun a Lagos da yake nan aka fara sa makarantu sai gaba ɗayan su dama da tsarin kiristanci suka zo kaku dole ne musulmi suka kyamaci wannan abu wannan shine ya haifar da abubuwan da suka sa ake kyamar karatun boko a to sannan yace da suka shigo wani yanki na kasashen musulmi a karnonin da suka jinkirta ma'ana ta suka zo daga baya wa ra'ahum man ra'ahum min as-sufiyyati kuma daga cikin sufaye wanda ya gansu ya gansu ma'ana malaman sufaye da suka ga waɗannan mutane sun zo a sammahum samma tilkal asakiral shirkiyatal kufriya wannan sojoji na shirka na kafirci da suka shigo wa mutane sammaha ta'ifatun min as-sufiyyati rijal al-ghaibi wasu daga cikin malaman sufa sai suka ce a waɗannan mutane da kuka sun zo masu jan kunnen nan ai rijalul gaibi ne a lokacin galibi mutane ba su saba da ganin wani jinsin da ba nasu ba to sai ga wannan sun bazamo musamman kuma mu baƙaƙe misali duk sai muka jajaye shi ake ce bature da zaki ko mai jan kunne mun san da idan irin waɗannan kalmomi da da duk inda za shi bayi za a samu baƙaƙe su sa sanda lokacin ba motoci a ɗauki gado haka sai hau kai haka ana yawo da shi duk inda na shi in zai tafiya kilo mita hamsin to haka za a ɗora shi a kafaɗan na ana tafiya da shi tarihin dai ba mai daɗin ji bane in kun karanta da yawan ku ba a karanta yanzu ko karanto a san me ya faru daɗin ne yana da amfani ba za ka ce babu wani abun amfani ba a rayuwance a duniyance an samu abun amfani inda daga mu sai ganye ake yawo kasashen musulmi nan shi ne muka samu sakafa ta larabawa da ta zo mana ta north africa aka samu dan kayayyaki dan bante ana dan sawa duk masu wayo da kowa san lokacin da yadi nan babu shi kafin a samu textile da za a yi kamfanonin ana yadina buhun gishiri ne dama ake zuwa kasuwa a samo shi da shi ake yin riga a yi wando a haɗa a jujjuna sai ka tafi daga nan zuwa kano baka sami riga uku ba babu wani gari da ka samu mutum mai riga uku waɗannan abubuwan wasu dai sun san su to mu je shine sai yake cewa waɗannan lokacin da wannan mutane suka zo ku malaman sufaye sai kuka rika kiran su rijalul gaibi mana wannan mutanen ɓoye ne akwai ba dukan su ba fa yau ba duka malaman sufaye wasu ma ba san me ake ba amma akwai wanda suka rika ɗaukar ai waɗannan mutanen rijalul gaibi ne su mutanen ɓoye ne kuma abin da suka zo da shi wata karama ce ba yadda ba komai da zamu iya yi mu taba su yani anna haula irrijal alladhina yansuruna al-ummata bil ghaibi wai waɗannan su ne mazaje da Allah ya turo don su taimakawa al'umma ta hanyar gaibi da gaibi suke zuwa ma'ana haka ba a san su ba yanzu ne suka bullo aka gansu amma dama can suna taimakawa al'umma wai karamatan kuma wannan abin da suke wai karama ce to kaga wannan wani bangare zaka sa dangane da abin da muke tattaunawa akai suna bangaren masu ƙaryatawa ne mutlakan ko masu gaskatawa mutlakan yawa na biyu masu gaskatawa mutlakan masu cewa duk abin da suka gani ya faru daga mutum kawai in dai abin mamaki ne ba a saba ganinsa ba sai a ce masa karama ce su kuma me abin mamaki a gunsu ba tsarin jikin baturan ba a'a irin abubuwan da yake nan da nan ya kwace wurare shike ne koma da saitara domin da bahaushe a ce masa ga sarkin garinsu an ci karfinsa mamaki zai to sai ga wani da wani irin makami da ba a san bindiga ba ya shi daga an dana mutum kawai sai rikita sai faɗi kuma wuta ce muku mun saba da kibiya da kwari da baka da sauransu wanda duk nan mu muka kera da hannunmu to don haka waɗannan abubuwan da suke gani sai su ɗauka karama sai Allah ya yi waɗannan to su kuma waɗannan suwaye kafirai ne kiristoci ne ya za a samu karama daga kafiri kuma ba musulmi ba mun fahimci amin to kun shi yasa suka zama suna bangaren masu gaskata duk abin mamakin da suka gani ba ruwansu daga inda ya fito ko wane ne wanda ya aikata ai dai kun gane insha Allah to sai su rika kiran su rijalul gaibi um ina ne karamata ne ce wa hada wala shakka bi sababihi tamakkana al-kuffaru min biladil muslimin yace wallahi wannan sababin yana cikin manyan sabubban da suka sa waɗannan kafirai suka samu tabbata a ƙasashen musulmi da an zabura malamai a wannan lokaci sun ce a'a jama'a kar a yadda iya wanda suka zo din ba yawa ne da su yadda za su fi ƙarfin mutane karo guda ba amma akwai waɗanda su waɗannan ta hanyar wannan tunanin na sufanci suka ce a ku kyale su sun fi ƙarfin mutane ba yadda za a yi da su ai ba ma mutane ba ne a ce ai rijalul gaibi ne kaga ko an riga an kashe wa mutane zuciya ba dama a tashi a yi wani abu na muƙawama da tinkarar yaƙi da su la'alla malam yana faɗa ne dai gwargwadon wata ƙasa zuwa wata ƙasa wani wanda ya karanta tarihin mu nan kila ya ce mu abun agun mu ba haka bane to amma wasu ƙasashen haka abin ya faru an samu dan wani zai ce ai abin da aka sani shine sufanci shi ya kokari ma a wani wurin musulunci ya shiga wani zai ce ma haka to amma a wasu wuraren su suka ba da kofar kar a yaƙi waɗannan baƙin da suka zo aka kyale su aka ce ai rujalil gaibi ne sun fi ƙarfin mutane kaddara ce bal akwai a rubuce-rubuce hatta cikin jawahirul ma'ani juz'insa na biyu aliyu harazmi ya naƙaito magana daga shehu tijjani cewa ya ce ai in dai har mutum ya haƙƙaƙa tauhidi su kuma a wurin sun an ce haƙƙaƙa tauhidi me ake nufi a sufanci gun waɗannan masu musamman wahidatul wujudin an ce haƙƙaƙa tauhidi me suke nufi a tsantsance Allah wajen bauta shi kadai shi ake nufi ba haka ake nufi me suke nufi suna nufin duk mutumin da ya kai matsayin gano cewa komai Allah ne shine abun su ya haƙƙaƙa tauhidi ya yi zurfi a irin tauhidinsu har ta kai zai ce komai da komai Allah ne to wannan wannan aqidar ta cewa a cewa komai Allah kun san daga cikin manya-manyan abin hatsarin da ta haifar wa al'ummar musulmi akwai wani abu da ake ce ma wahdatul adiyan wahdatul adiyan shine itikadin cewa dukkan addinan ma ɗaya ne kun fahimci wannan domin in an ce abun bauta da kai da shi da komai da kake gani da wane da wance da su wane da su wane da su wance gaba ɗayan al'umma da bishiyoyi da dabbobi duk abu ɗaya ne wa duk wannan abin da kake gani shine Allah to sai suka ce to dan me za a ce an raba mutane ma zuwa wasu kafirai wasu mumine ai da dabba da musulmi da kafiri duk abu ɗaya ne saboda duka ba komai bane Allah ne don haka in ka ga waɗannan mutane sun zo to ba wasu bane ka kyale su haka Allah ya so su yi kawai mu zuba musu ido ba abin da zai wannan aqidar ta taimaka colonialism da ya zo ya samu cikin sauki aka karba har sanne da zuwa ma aka yi musu a wani wurare cewa kamar Allah ne ya aiko su su yi wannan abin da suke suka kwace mana kasashe kuma sufanci ne ya sabbaba waɗannan abubuwa ɗin to shine anan shin shi nake cewa ai ba dalilin da za a bambanta a ce wannan ma kafiri ne wannan ma musulmi wannan ice ne wannan mai domin duk abu ɗaya ne domin duk abin da ka gani min mazahiril ilahi kawai alama ce ta ubangijin komai ka gani ubangijin ne ba wani abu bane to idan ku haka ne har yake cewa dan me za a zo ana wata gaba a ce wani kana kinsa saboda ba musulmi bane ya suka ce su asali a gun masu wannan aqidar to ba wani gaba ba za ka gaba da wani kafiri ba domin me kafiri kafiri wanda ya ƙi yadda ya bauta wa Allah ne aiko to su aurinsu shi kansa Allah ne ya za a yi kuma ya zama ma haka kyamace shi kun fahimci hatsarin wannan abun ba ba karamin abu ne da aka yi amfani da shi na rusa addinin musulunci buga ba daya shi yasa har wani kirista da shi ya fi kowa karatun sufanci duk masu karatu a cikin mustashriqun waɗanda suka shigo cikin kasashen musulmi suka yi karatun addinin musulunci shi kuma ya yi specializing a bangaren abin nan sufanci ana ce masa nicholson har ma cewa ake masa nicholson sufi saboda babu wani bature da ya karanta sufanci ya fahimce shi irin nicholson to shine yake rubutawa daga cikin abubuwan da ya fahimta yana cewa ai idan aka bi ta addinin sufanci to zai yiwu a iya zama ma rumfa ɗaya da masu kowane addini kuma kowa a zuciyarsa yana addininsa tare da cewa a zahiri za mu iya yin abu ɗaya kun fahimci wannan can a zahiri za a iya yin abu ɗaya amma a zuci kowa yana rike da addininsa saboda ya san waɗannan abubuwan da yadda wannan abun na aƙidun suka kai musamman da ya yi wannan maganar wahidatul adiyan cewa kowane addini ma ba shi da matsala asalinsa ba daga su ibn arabi ba mun karanta can a baya ko mun yi maganar da su ibn arabi suna ganin annabawa ma dan me za su zo su hana mutane bautar gumaka ko ba har ya ce tafiyar da annabi musa ya gana da ubangiji da ya dawo ya ga banu isra'ila suna bautawa dan mariki ko har ya kama gemun annabi haruna yake girgizawa mu a ƙur'ani me muka fahimta dangane da wannan kisar ai yana su kansa ne ya aka yi kabari mutane suka auka cikin wannan halaka suka bauta wa dan mariki bayan na bar ku a matsayin musulmi to shi ibn arabi a fassararsa cewa yake wai annabi musa yana wa annabi haruna faɗa ne wai dan me yasa zaka hana su bautawa abin da shi ma Allah ne in ji fassarar su ibn arabi fa masu wani aqida ta sukunci a wurin su komai da ka bautawa duk abin da ka bautawa ba komai ka bautawa ba Allah wannan ne maganganun mu babu wani abu da aka fito da shi na rusa addinin musulunci kakaf dinsa irin wannan aqidar ta cewa komai Allah ne sakamakon ne da natijar mutane da yawa ba su sani ba sun ɗauka kawai wata aƙida ce mai sauƙi kawai mutum zai iya cewa a girmama wai san manzan Allah ne san Allah ne fana'i ne komawa Allah ne kai ma ka zama Allah Allah subhanahu ta'ala sauƙi to wannan abin da ya jawo mutane wannan sakamakon a wurare da yawa dan ce sa zaka ga sufaye sun fi kowace ta'ifa a cikin musulmi kyamar jihadi duk abin da za a ce a yi wani abu na jihadi a tsari shugabannin musulmi su tsara musulmi a yaƙi waɗanda ba musulmi ba lokacin da waɗannan abubuwa sababinsu ya auku to za a ga waɗannan sai a ba komai su babban kuma shi yasa suke ta riƙo da hadithin nan na wani hadithi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an dawo daga jihadi yake cewa mun dawo daga ƙaramin jihadi za mu je babban jihadi a kun sauna hadithin agun su sun fi yada shi babban jihadin suna nufin jihadin nafsi ka yaƙi zuciyarka ka zauna ba ruwanka da kowa kuma kar ka kyamaci wani abu ko wani mutum saboda shi wai kafiri ne ka ce ba ka san sa wannan kuma kun ga duk rushe ka'idojin wala'i da bara'i ko Allah subhanahu ta'ala ya wajabta mana san mumine ya haramta mana san kafirai san su saboda addinin su ka kyamaci ai ka so mutum saboda ga addinin sa kuma ba daidai ba ka so shi akan wannan ce wannan ba haka bane wannan ita ce ka'idar musulunci to amma wannan aqidun na sufaye sun rusa wannan mabade din kamar da dai ke a aikace wanda kuma ya san tarihin haka ya san haka Allah kyauta mana to sai ce fa'a'azamu yace fa'a'azamu man makkana lahum mafi girman waɗanda suka ba su dama suka fanta ma suka more yadda suke so su waɗannan mutane da suka zo a su ne as-sufiya alladina imma tarakul amra ko ko dai sun bar lamarin qalu sai su ce tawakkalna ala Allah mun yi tawakkali ga Allah walam yaf'alu sababan ba su aikata wani sababi ba aw qalu ko kuma su ce haula'i rijalul ghaibi waɗannan ai su ne rijalul ghaibi alladhina yakhdimuna almu'minin masu hidima ga mu'minai yace wa hada min jarra'i al-i'tiqadati al-fasidati wal batila wannan kuma duk yana sakamako ne na wannan aqidu in an ce jarra'i yana nufin abin da wani abu ya jawo yana cikin sakamakon wannan aƙidun waɗanda suke na ɓarna waɗanda suke kuma ba daidai ba Allah sa dai mun fahimci abin da yake nufi wani abu ne na tarihi kamar da na ambata mana la'alla wani ya ce a wani wurin haka ne a wata ƙasar kuma ba haka bane amma dai kowanne an same shi a wurare da yawa sufanci ya taimaka haƙiƙa wasu wuraren ta hanyar sama musulunci ya je yan kasuwar sufaye da suka shiga wasu wurare ba ta hanyar yaƙi ba amma kuma a wasu wuraren sufanci ya taimaka wa musta'miruna da suke kiran kansu musta'mirun colonialist a wasu kasashen aka kwanta ba a yi ba a daga musu kara ba suka ci karansu ba babbaka kamar yadda bahaushe yake cewa wannan kuma duk sakamakon wannan aqida ta cewa komai Allah ne sai a ce ku kyale su ai duk yadda muka samu kanmu kaddara ce haka Allah ya kaddara shi yasa kun ga ababun abin da ya shafi kaddara a gefen kaddara sufaye mafi yawansu ko ce aƙidarsu gaba ɗaya an gina ta akan aƙidar jabariya ne ai kun san jabariya ko mun sha magana akwai yan kadariya masu ƙaryata kaddara akwai kuma su yan jabariya masu wuce iyaka wajen tabbatar da kaddara su cewa suka yi ma ai duk abin da bawaye to Allah ne da kansa to kaga yanzu wannan ba tafi kusa da mai cewa komai Allah bane kuma sannan idan bala'i ya hau kanka sai ka ce eh to ai duk Allah ne rubuto haka abokin gaban ka yazo ya hau kanka sai ka ce yi haka dai Allah din haka yake so don su ma ai duk su ma Allah ne kun ga yadda wannan aqidar ta kashe al'ummar musulmi Allah subhanahu ta'ala ya ƙara fahimtar da mu al-mas'alatu thalitha mas'ala ta uku na eh ai ya riga ga mana can a baya kawai ƙarin bayanin da ya so yi shine akan waɗannan cewa ga irin sharrin da ya samu sakamakon masu gaskatawa baki ɗin wanda ku suke karyatawa wannan mun yi magana a baya akan su daga cikin inda ibnu taymiya ya ambata da kansa aiko cewa abubuwan da ake gani dai da ake kira khawariqul ada mutane kashi uku ne dangane da yadda da su a ce musu karama ko kar a ce karama wasu duk abin da suka gani za su kai ba romu da wata karama kamar mu'tazilawa ba su yadda ba ko ma me ya faru ko sun ga mutum yana yawo akan ruwa ko a iska za su a wannan duk ƙarya ne rufa'idi ne ko ake muku ko da ke wasu ko rufa'idan ma ba su yadda ba har tsafi ƙaryatawa suke abun wasu mu'tazila su duk abin da ya fita daga ka'idojin abin da zaka gani da idanka to za su karyata to gefe guda kuma aka samu waɗannan su kuma duk abin da suka gani na abin mamaki sai su ce ai wannan ai karama ce ya za a yi kafiri ya zo ya aikata abu sai ka ce masa karama kaga wannan ba su san me ake nufi da karama ba a musulunce ko abin da yake daidai shine in mutumin kirki ne aka ga abin mamaki a wurin sai a ce shine me karama in kuma mutumin da baya kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yana sabawa Allah baya da'a ga Allah baya bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ga wani abun mamaki ya faru ta hanyar sai a ce mene aljanu ne ba karama ba ce shikin to sai ce almas'ala ta salisa mas'ala ta uku da ibn taymiya ya tattauna in ji malam salih al sheikh yace allati dhakara wadda malam ibn taymiya ambata hiya mas'alatu sama ita ce mas'alar kaɗe kaɗe da raye-raye da sunan addini ai ya faɗi wannan abu ko yawwa to sai ce as-sama'u mimma takallama fihi al-ulama'u min qadim wani abin da ake ce ma as-sama su sun sa masa wannan sunan ne mai daɗi haka as-sama wai dan sauraro ji saboda a zauna a ji wasu abubuwa inda da asalin abin kamar gashi nan zai kawo mana yadda ya faru ba sai mun tsaya a nan ba yace malamai sun yi magana akan wani abu min qadimin can tun da dadewa wa kana nasu yata'abbaduna bihi mutane sufaye kenan suna bautawa Allah da wannan kaɗe-kaɗen fi awwali ma hadatha cikin farkon abin da ya auku min jihati ma yusamma at-taghbir ta bangaren abin da ake kira at-taghbir mun karanta wannan ko at-taghbir kama qala shafi'i kamar da al-imam shafi'i ya ambata fi man ahdatha at-taghbir fi baghdad inda yake ga mana cewa ya baro baghdad ya bar mutane akan wani abu ko mutane suna ce masa at-tagbir to sai ce wa tagbiru nan mana zai fassara mana me tagbiri din yace shi tagbir a summiya tagbiran an kira shi da wannan suna tagbiran li'annahum ya'khudhuna juludan qadimatan domin ko a wancan lokaci na ga mana wannan ko suna samun kirgi ne tsohon kirgi da ya dade a wuri wani wuri ya bushe ya kaikashe yabisat gashi ya bushe alaiha turabun wanda akwai guntun ƙasa rairayi walgubaru da ƙura a kansa fayabda'una yani li'annahum mutazahidun domin wasu masu zuhudu ne masu gudun duniya ne ba su damu da ma sun yi kazanta sun yi bususu za su dauka duk wannan hanya ce ta zuhudu daga mutum da kazanta buzu busu da shi wai wannan alama ce ta tsoron Allah yace kamar yanzu umun kamar da su suke riyawa fa yadribuna alaiha sai su bugi wannan tsohon kirgi din amin san kirgi ne yawa bil asiyi da, da sanda sai su daki su rika bugun wannan kirgin da sanda fatahdufu ko fatuhdifu ai shi ita wannan kirgin sai ta sai ta haifar da sautan wani sauti ka sauti duffi kamar sautin diddufa wannan da ake kiɗa da ake masu sufaye ɗaya suke kiɗa da ita wannan kirgin daga an buge shi da sanda sai ya haifar da wannan sautin sai a ji sautin bandiri kamar da ake kiransa to sai yake cewa ina ne fayatarannamuna fayatarannamuna bihi ma'al ash'ari to sai su rika rera waka da shi tarnimi shine rera abu da yin kalmomi da shi wanda zai haɗu tare da kalma tare da kiɗa haɗa kalma da kiɗa mun san duk kalmar kiɗa da yana tafi da ko waƙe yana tafi da me ko waƙa kai zan ce tana tafi da me ga kiɗa ga kuma waƙa ana sawa abun yana da haifar da wani amo amo na musamman shine tarnimin wani amo zai rika fitarwa tare da wannan kidan suna tafiya tare to wannan lokacin aka fara wannan to sai ce fa yatarannamuna bihi ma al ash'ari tare da waƙe fa summiya al fi'lu ma al inshadi taghbiran shine aka kira wannan aikin bugun kirgin tare da rera waƙar shine aka kira su gaba ɗayan ka hada su shi ake ce ma taghbir mun fahimci abin dan me aka kira shi sai ce li'annahu yadhharu ma'ahu al-ghubaru domin idan sun buga wannan kirgin tare da wannan sandan abin da ke fitowa shine mai kura sai ta tashi saboda mun an kun ja faɗa mana dama asalin abun mai kura ne a jiki kirgi ne ya dade a ƙasa cikin kura da rairayi in ana bugunsa sai kura tana tashi to maimakon a kira abin da sunan kidan sai aka kira shi da sunan kurar da take tashi a jikinsa shine asalin sunansa tagbiri a Baghdad shine kuma maganar da al-Imam Shafi'i yace tagbir to abin da yake nufi kenan an samu abin wannan sunan ne saboda maganar kura domin mun san asalin kura ita ce gubaru mun gane ai ko wannan dai abin yana bamu labarin asalin sunan ne sai sai wa haqiqat wa haqiqatu tagbiri haqiqanin wannan tagbirin hiya inshadul ash'ari zuhudiyyati rera waƙoƙin zuhudu waƙoƙi na gudun duniya da haka aka faro ma'astikdamid dufufi ta hanyar amfani da bandiri hazihi haqiqatu takbir yace wannan shine haqiqanin takbirin nan wal ash'aru zuhudiyya su kuma waɗannan waƙe-waƙe na zuhudu na gudun duniya ahdathaha ta'ifatun min al-mutazahhidati wasu masu nuna zuhudu farkon can sufaye kenan su suka farar da waɗannan abubuwa litun shi da fi muqabalatil gina wai domin su rika rera waƙe na zuhudu da gudun duniya kamar da yanzu yadda ake cewa na yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko fi muqabalatil gina'i dan su fuskanci ma'ana dan su abin nan su koma gefe guda da abin da ke faruwa na waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe na wanda ake rera aka asali da aka sani ba na addini ba ma'ana abin da yake nufi gashi nan ma ya kawo mana yace al-muharram wanda yake dama haramun ne alladhin tashara fi ahdi ad-dawlati al-abbasiyya zamanin daular abbasiyya waƙe-waƙe da music ya yadu zamanin daular abbasiyya a lokacin aka samu waƙe-waƙe suna yaduwa har za a samu wani mai jin daɗi a kira masa mace wannan masu haka kamar tsirara tsirara tana rawa kuma ana kaɗe kaɗe a gidan holewa ana shan giya to lokacin da wannan abun ya fara yaduwa shine su kuma malaman sufaye sai suka ce a da a rika wannan ai wanda a rika na yaban annabi to asalin abin da ya wannan abun ya samu asali kenan tunda sun ga kamar shedana ta yi yawa to bari a ja hankalin mutane maimakon su rika jin wancan sai su rika jin wani irin da wannan fikirar da mutane suke cewa duk abin da zaka hana mutane ka samu musu substitute ko haka wasu suke cewa wai dan me mutane suna abu wai sai ka hana su sai ka samu musu makofin wani abu wannan ba ko ina take ba yawa to sai suka samu irin waɗannan abubuwan aka fara amfani da su ana kaɗe kaɗe da sunan gudun duniya da sunan yaban manzan Allah sallallahu alaihi da sunan zikiri shine abin ya faru muna ji ko to sai ce intashara al-gina'ul muharram wal ma'azif da kaɗe-kaɗe da kuma kayan kiɗa shine ma'azif kayan kiɗa da irin wannan waƙe music sai ya yaɗu a wancan zamani yani fi anwa'in min alhani a nan nau'o'i daban-daban na lahani an ce lahani na anan nufin salo-salo na waƙa shi ake nufi da lahanin anan don za ga mawaƙa suna da hanyoyi da yawa gashi nan zai kawo mana wasu daga ciki ne da ake amfani da kayan kiɗa a yi waƙa ta farin ciki ko a yi wani aman shi kuma na baƙin ciki in ana so a sa mutane kuka za a sa su da waƙa ana yi ko ba a yi akwai kuma waƙa ta gwarzanta mutane misali ka ji a sa ana abin nan caje mutane misali an za a tafi ko yaƙi ko wani abu a yi musu wani kiɗan da zai tsima su ka ganin da nan jijiya ta tashi akwai kiɗan da za a amfani da shi a wannan akwai wanda za a yi bakin ciki akwai wanda za a yi farin ciki akwai kuma wanda za a yi na kalmar soyayya da makamancin wannan to sai shine ke cewa min al alhani mawjudatun fi kutubi fi kutubin wa ma'rufatun wa aswat ya ce suna nan a cikin wasu littafai an rubuta ma'ana dan suna littafai mun san music ai karatun sa ma ake ko Mm, da wani zane za ka gan shi haka iri daban-daban wanda bai karanta ba ba zai iya sanin me ake ba za ku ga ai wasu ko musamman masu kiɗan laraba da na tura da kafin mutum ya zauna ya haddace waƙarsa ai aka rubuta ta ne a rubuce wani ba kalmomin ba su masu kiɗan suna da wani abu da ake zana musu in mai goge ne in mai menene mai jita ne da ake cewa kowa da irin sautin da zai haifar sakamakon rubutun da ke gabansa ko kuma kowanne na wannan na tafiya da na wannan na wannan na tafiya da na wannan za ga sukan zauna wuri guda ko yawa to kuma mai kidan dindindin shi ma nasa daban gwargwadon irin gangar gwargwadon irin kuma wato abin da ake so a haifar to sai ce fa'a da su haza fi muqabalati zalika sai suka farar da wannan dan ya kishiyanci wancan shine fi muqabalati zalika وتدرج الامر ابو yana tafiya a hankali a hankali shine tadarruji gradually yana tafiya ila an saru yataqarrabuna ila Allah har abu ya tafi a hankali dai ya zama ibada ana bautawa Allah ana neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar waɗannan bi sama'i dufi ta hanyar sauraron wannan kaɗe kaɗan na abin bi sama'i dufi nafsihi domin da duffin shi ake a can gidan kaɗe kaɗan wanda yake faɗa to a hankali hankali da suka ɗauko wannan kirgin ana duka ana abin nan sai a hankali hankali su ma sai suka koma na waɗannan tun a wancan zamanin fa haka yanzu za su zo su ga me ake yanzu sai an ci gaba ko na ba zai fi me yawa haka ne sai aka koma can kuma kowanne dama duk asalin ɗaya ne shi fina-finan suwa suka fito da su su waɗancan ɗin ne sai shi ba zai goyi na tura ba wani na tura ma ya fi na bin ɗin tsarki yanzu misali fina-finan da na indiyan da ba irin ƙazantar da ba a yi sai wani matsala dai da ta samu karmacin ya dai lokacin mu shine lokacin da aka fara wannan na hausa ɗin sai mutane suka koma kansa sai aka rabu da na indiyan sosai kuma shi sai sharrinsa ya fi domin duk abin da mutum yake ji da yaransa da ana kallon inda ba san me ba ko ba san me suke faɗi ba da haka kuma sai sai wani ma yin sai kada Allah rabu da su al'adar su ce haka to amma yanzu mai al'adar ka ne mai yaranka sai ya dauko watan al'adar ya fassara ta da Hausa zai rawa da kida da budurwa shikenan sai ga cewa ba komai a hankali babu sakon babu abin da yafi kai sako zuwa kwakwalwar mutane irin wannan abin da aka fi gani a irin cutarwar da ya fi cutarwar fina-finan turawa ya fi cutarwar fina-finan indiya ga kwakwalen mutane musamman mata a cikin gidaje haka yana da kyau kowa ya tsoratar da matansa su daina kallon wannan abu fina-finan hausan nan ba su da alheri cikin su za ga suna faɗa cewa ana yi ne domin wai a faɗakar da mutane akan wasu abubuwa akwai hanyoyi da yawa na faɗakar da mutane amma ba wannan ba Allah dai kyauta mana to mu je to sai yake cewa menene biduffi nafsihi wa tubuli da ganga wal mizmari da kayan sharewa shine mizmar alladhi huwa al qasbu shine kara yana faɗa mana asalin sharewa ne da me ake yin ta al qasb al qasb shine kara eh kara gwadgwadan iri iri mm a yani li annahu huwa al qasb domin ko shi wannan sharewa ana yin ta ne daga wannan kara qasbu sukkar shine dai karan rake da muka sani a yi ukhadu wa yuyabbas sai a same shi sai a bar shi ya bushe wa yufarrag sai a masa holoko sai a rarake cikin sa ai haka ake ko wa ba'da zalika yakunu minhu mizmar daga nan sai ya zama an samu wannan sharewa ana fi ana binan busawa tana yin ƙara kuma za a iya magana da ita domin asalin abin da yake taimakawa kiɗa imkaniyar ko samun damar cewa kiɗa za a iya juyar da shi ya zama magana mun gane za a iya magana da shi wannan kuma sai mai waka yana waka sai a yi masa kiɗan da zai tafi daidai da wannan maganar da yake yi shikenan sai ga an haifar da motsin jiki motsin tunani sai a haifar da kuma wato maye na zuciya asalin dama music kenan akwai waɗanda suke magana akan halatta waɗannan abubuwa amma magana mafi inganci shine haramun ne su gazali suna halatta hatta music ɗin wannan gazali da zamanin nan haka su yusuf al su ma akwai inda suka halatta har wasu malamai sun rubuta musu raddi akwai ni yusuf bin abdullal judai shi ma ya rubuta wasu maganganu na nuna cewa music ba komai bane amma malamai sun yi musu raddi a raddi kuma mai dalili sosai bisa ka'idoji na fahimtar nasoshin alkur'ani da hadithai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene sai ce fa asbahu sai suka wayi gari ya taqarrabuna ila Allah bidalika suna bautawa Allah da waɗannan abubuwa yanshiduna al-ash'ar al-zuhdiyya suna rera waƙe na gudun duniya wa yatarannamuna bi hadhihi al-aswat suna rera suna fidda amu da waɗannan sautuka yani bil qasb wa bil mizmar ta hanyar wannan kara ai mun san shi dai yadda ake damalgo ko yanzu ana yi liko ko yara da yawa ba san shi ba yanzu to sai ce wa bil mizbar da wannan sharewa din wa tabl da ganga bi ashiya'a muhzina da suna kida da abubuwa da zai sa bakin ciki shine muhzina ma'ana za a sa sautin yadda zai sa maka bacin rai ya sa maka farin ciki da makamancin wani yace ma'lumun anna hadhihi al-alat waɗannan abubuwa shine alat abun da ake amfani da su qad tustakhdamu bi alhanin yakunu ma'aha nashwa ana iya amfani da su da lahani na ga mana mai ma'anar lahani ko amo da zai fitar a wanda ke kunu ma'aha nashwa akwai annashuwa tare da shi musa annashuwa larabci ne ko me annashuwa yawa jin daɗi wani daɗi da mutum zai ji sakamakon wani abu domin mai jin music haka ai mun karanta a baya yadda giya take sa maye to haka music da kaɗe kaɗen nan ke sa maye bal tasirin wancan ma yana fin wannan ko shi giya sai ka sha sakamakon yakan auku wannan kuma idan mutum ya yi wannan abun ya bugu da waƙe to yakan manta ko bai sha giyar ba zai faɗi wasu abubuwan da mai giyar ma ba zai faɗe su ba haka ne ko ba ba zai je zina sakamakon wannan tun za ga ana wani kidan ana yin sa a zo a haɗu a zo a menene ina za mu haɗu ana zancen masoyiya ya kaza ya kaza ya kaza shikenan sai a harzuka sai ta da duk wani abu na buƙatar ɗan adam da biyan buƙatar abin da ya shafi sha'awa ba abu mai haifar da sha'awa irin wannan abu shikenan sai a ce to ina za a haɗu mutum sha'awarsa tana tashi sai ya ji ya nemi inda zai yi zina kaga ana yin zina kuwa komai ya zama da sauki Allah sauƙi to waɗannan abubuwan dai suna cikin abin da muke addu'a Allah ya tsare mu da su yace wa qattu tastakhdamu bi alhani yakunu ma'a hazn yace zai za a iya amfani da su da lahanin da zai haifar da bakin ciki wa riqqa da raunin zuciya mana sa raunin zuciya nan da naka ga mutum yana hawaye falihada hum istakhdamuha fi janibil huzni wal riqqati wal buka shi sa asalin babin da su masu wannan kidan na da sunan bautar Allah suka fara amfani da shi shine sauti mai haifar da damuwa da bakin ciki da kyamar duniya da kuka kun gane wannan sai sai ai kuka abu ne da Allah yake so to duk abin da zai sa ka kai kuka ka guji ka guji duniya to ai ba laifi a yi shi shike ne sai suka fara wannan kada kade sai sai wa atharat ala nufusi wanda suke tasiri akan zuciya wa baka man baka min sama'iha mai wanda ya so ya kuka ya kuka sakamakon jin wannan abu wa asarat fil qulubi suka yi tasiri a zuciya wa fi tarqiqiha wajen sirantar da zuciya ta zama siririya mai rauni zannu anna hadha mashru'un sai suka zaci cewa wannan abun mashru'i ne ma'ana shari'ar mu ta yarda da shi wai li annaha ahdathat amran mashru'an domin wannan abubuwan na kaɗe-kaɗen sun haifar da wani abu da aka shar'anta wa huwa al-buka'u shine kuka to ai ba kukan ne kawai ake ba kukan da aka yi shi sakamakon tsoron Allah shine wanda shari'a take so ko ba kukan da aka yi shi sakamakon wato abin nan kada kada ba yanzu kana jin yadda wasu suke yin ne yanzu mata wasu matan a gida suna jin wannan kada kadan da waken da ake cewa wai nayi ban manzon Allah wata sai ka ce ta kuka ta ta zubda hawaye har rusa kuka take saboda mai ƙarya ta yi ƙaryarta ta liƙa ta hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman yanzu da suka samu yan mata gama yan matan nan mafi yawan su fa da suke waƙar fina-finai mafi yawan su daga makarantun islamiyya aka same su ko ba ka bane saboda malaman su maza suna koya musu waɗannan waƙe-waƙen suna rerawa sai a gano mai murya yanzu masu fim ma har zuwa makarantun islamiyya suke su ji yarinya mai daɗin murya abiyar da za a yi dabarar da za a jawo ta a ja ta nan a ja ta nan ta hanyar kuɗi shikenan daga iya karatun qur'ani zuwa irin wannan shi yasa ba fa'ida har- koya ma yara irin wannan a nashidin da ake cewa nashidin nan da za a sa yara su yi ta koyon wake-wake ba shi da fa'ida domin ta hanyar wannan din ne suke zarcewa kuma sai su koma wannan daga kuma na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam iya ba kiɗa sai a koma da mandiri to yanzu kuma ya koma gaba ɗaya music ne michael jackson ma da zai dawo koya zai a gumin su allah sauki allah musta'an to kuma duk a ce wannan wai addinin annabi ne wai haka annabi yake so a yi wa allah shine san manzan allah ba ka san wani a ce kai maki manzan allah ne allah sauki allah raba mu da wannan tashin hankali da damuwa to sai shi a wa huwa al-buka'u wal khawfu min Allah wai a tunda dai da kuka da tsoron Allah ai abun so ne to ga wannan kidan zai haifar da kuka da tsoron Allah to ashe yana da kyau dama duk mai bid'a haka yake abun sa sai ya ga dama ya zabi abun sa kuma sai ce a to tunda kaza ne ai ba komai tunda dai zai amfana ta bangare kaza ana kallon duk abin da za a bauta wa Allah da shi mun san ka'ida Allah ba a bauta masa sai da abin da ya umarni da shi ko domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai zaɓar abin da yake so a bauta masa ya ce a yi masa kaza ba kai za ka ce ai ya kamata ba abin da ya ɓadda mutane ba irin ya kamata kun san wannan ba abin da ya kawo bidi'a cikin addini irin ya kamata mutum ya duba kawai sai ce a ko ya kamata a yi kaza to me ya laifin kaza in dai ibada ce ana so a samu lada tana da laifi sai in Allah ne ce a yi wannan ita ce ka'idan malamai duk abin da yake ibada ne to haramun ne sai idan Allah ne ce ayi duk abin da yake mu'amala ce ta yau da kullun saye da sayarwa wannan kuma shine me asali komai halal ne sai abin da shari'a ta haramta wannan ka'idojin su kamata bawan Allah ya rike ya fahimce su to mai sauri ne saboda lokaci sai ce fali hada a ina ne fadannu sai suka zaci anna wasilatahu mashru'a cewa duk abin da zai kai ga tsoron Allah da kuka to ai wasilar ma mashru'a ce ta halatta fali haza allafu fihi ce sa suka rubuta littafai ko yawwa haka ne ko fali haza allafu fihi allafa fihi ya kamata fali haza allafa fihi man allafa min ahli ilmi dan ba zai ce fali haza allafu fihi man allafa ba a'a allafa fihi man allafa min ulama shi yasa wanda ya rubutu a cikin malamai ya rubutu a wannan bangare abin nan fis sama'i wajen waɗannan kaɗe-kaɗe wa fi zammihi wasu kuma suka rubutu dangane da zargin abin da su kansa cewa ba daidai bane wa annahu mimma uhditha fi mu'allafatin kathira cewa da bayanin kuma cewa wannan yana daga cikin abubuwa da aka farar da su wannan an rubuta fi mu'allafatin a cikin littafai da yawa ma'aluma masu wato sanannu ladal muttali'i ga wanda duk ya leƙa ya hango ya karanta alal amru ba'da zamanin bayan wani zamani sai lamarin ya koma shine alal amru lamarin sai ya koma ila an yashaba hada sama raqsun kuna jin abin ne yadda abin yayi metamorphosis wato ya canza daga wani hali zuwa wani hali me ya faru da iya waken ake yi to ana nan ana nan kuma sai ya zama tare da wakar da kidan sai aka fara rawa kuma dama shaidan ba zai bar mutum ba sai ya auka shi duka yayi warraqsu shi ma rawa din laisa ala sifatin raqsin ladhi tarawnahu al'an shi ma ba a fara rawa irin rawar da muka ga ana yi yanzu ba ita ma ba da haka ta faro ba komai sai a hankali yake biyowa ko sai sai a yau da kuke gani yanzu daga sufaye ba haka ta faro ba la sai shi ba haka bane huwa awwal ma bada ko ma bada ma badahu ma bada'ahu ne ko ma budi akai awwal ma budi'a farkon abin da aka fara shine raqsu tamayilin raqsu tamayulin min at-tawajudi sakamakon abin da mutum zai ji na mayan wannan abin ya fara shigarsa sai aka fara tamayuli tamayuli shine karkata mutum yana zaune rausayawa ake cewa ko da Hausa shine ake nufi tamayuli sai mutum sai a fara yin haka dama sai a fara yin hagu da tsofi da tijai suke zuwa ana musu wannan kidan ana zikirin Allah to kuma kidan yana tafiya tare da zikirin sai ka ga an fara motsawa haka sai ai dama sai ai haka wannan shi ake ce matamayuli ai shine rausayawa ko to da haka abin ya faru kafin kuma ka ga kato ya tika rawa idda yake so eh da dukan kirji wannan duka daga baya suka zo eh wannan kuma akwai rashin hankali a cikin sa Allah dai sauki eh Allah shiryar to sai ce fa- ah, menene ina ne awwal ma budi ako raqsu tamayulin min at-tawajudi kama yaqulun kamar da suke cewa wai tawajudi ne wa tamayulu min jarra'i athari hadha sama shi kuma wannan rausayawar daga sakamakon jin wannan kidan ne fa huwa min jihati khawfihi wa riqatihi wa tarannumihi wa inshigalihi bi hadha sama'i wa riqati qalbihi haka sakamakon motsin jikin sakamakon waɗannan abubuwa ne shine ga khawfi ga riƙar zuciya ga rera abin da ake rera ga shagaltuwa da sauraron wannan abun kuma zuciya sai ta raurawa yace asbaha sakamakon wannan sai mutum ya waye gari ya tamayalu wa ya tamayalu yana motsawa yana rausawa yana rausayawa sun ma'ala al'amru shikenan abu har ya komo hatta asbaha tamayulu maqsudan sai ya zama gaba ɗayan tamayulin ma da niyya ake yin sa ma'ana da ba da niyya ake ba kasan mutum akwai lokacin da ana kiɗa mutum sai ya ankara sai ga ya fara rawa bai san ya fara ba to da haka manyan suke yi ana kiɗan ana rerawa ba su san ma suna mummotsawa ɗin ba a hankali a hankali sai zama kuma maqsudan sai zama da niyya ake sai a ce ato wani dan taka mana kaga duk za a ce taka ai kaga da sani yayi ba zancen maye bane ya kwashe shi Mm. to sai ce thumma ala al-amru hatta asbaha tamailu maqsudan ila an sara hunaka unasun to dai zancen yana da yawa kuma malam eh, lokaci yayi a ina za kamata mu tsaya da mun kai gurin ma'lumin nan zai fi ko yawwa to sai ce hatta ila an sara hunaka unasun yu'addunahu wa abin nan hamza akan wawun ya kamata har sai da aka samu mutane aikin su shine su yi wannan aikin Mm, za a je a gayyato su bal- musamman yanzu ma da aka abin ya wuce ko ci gaba yan badujala garin badujala ma an wuce an koma music Mm. a yace fasara tsukusan har ya zama hanya ce ma ta ibada wa sha'air alamomin addini inda hum a wurin su min ma'a zaman tare da zamani yanzu dai duk gashi nan muna gani ba buƙatar ma dai ƙarin bayani yace hadhihi kulluha umurun la shakka annaha muhdatha yace wannan wallahi duk abubuwa ne wanda wallahi ba ko kwantan cewa fararru ne sababbin abubuwa ne bid'o'i ne aka samar da su a cikin addini aradu minha abinda suke so daga gare su min sama'i daga wannan kidan sama'ul ash'ari da jin wannan waƙe-waƙe au sama'il mazamir da jin sharewa hadhihi aradu minha abinda suke so shine wa riqatul qulubi zuciya ta yi rauni wa aradu minha al-isti'adha dan su yi musanye an sama'il ma'azifi daga sauraron music kada kade wa sama'i shaytani da kuma wato sama'i irin na shaytan wato waƙe waƙen shaytan wa ala bihimul amru ila an kana sama'an shaytaniyan har wannan na ibadar tasu ya koma kuma shi ma ya zama dama na shaytan din ne na farko bid'a ne na biyu kuma an koma wancan abin da ake gudu na music din inda kun ga kun fahimci asalin tarihi an gudu ne daga music din kiɗa na zamanin daular abbasiya aka farar da wannan wai addini ne to a hankali hankali kuma kun ga yanzu wannan din shi ma ya koma wanne ya koma wancan kila ma yanzu ba ko zamanin daular abbasiya ba irin wanda ake yanzu da sunan addinin ba wancan na duniyancin bai kai wannan na addinin da ake yanzu ba mun fahimci abin to Allah subhanahu wataala da ya tsare mu Allah ya tabbatar da mu a hanyar daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu daga aukawa cikin waɗannan hanyoyi Allah ya dawo da samarin mu da ƴan matan mu da suka lalace ta wannan hanyoyi din Allah ya kintsa su Allah ya dawo da su kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba su da bidiyoyi wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik Ah, wannan yana tambaya ko ka karanta ta to farko dai wannan yace akwai jana'iza a gidan a gidan wani bai da suna sai wannan a gaishe ni a gaishe ka hmm yau gidan malam halilu ko yau hmm akwai jana'iza gidan malam halilu karfe 8 eh, mahaifin malam ibrahim hmm. to Allah ya gafarta masa wani na sha malam na ji wani malamin dariƙa ya ce ibini taimiyya to oho haka suna ibini taimiyya haka rubuta wai nasibi ne wai mene ne wai baya son sayidina ali kuma yawo mene ne wai bai taɓa yin aure ba har ya rasu wannan zance mun gama shi tuntuni ko a darussan manhaji suna har mun yi maganganu akan karyata wannan zance na cewa ibnu taymiya nasibi ne ibnu taymiya ya fi duk dan shi'an duniya san ahlul bait don duk wani mai shi'a da ke son ahlul baiti so ne na bid'a son wuce iyaka son bauta a bauta wa ahlul baiti shi gobin jami'a yana kakkabe musu wannan karerayin saboda san da yake musu yace kaza da aka faɗa ƙarya aka yi musu ba su ce kaza ba ba su ce kaza ba kuma mutanen kirki ne ya ba musu ya ba wa sayyidina ali amma su sun bi abin da suke so na maganganun da yake yi su zakulo abin da suke so su fidda shi daga tsarin siyakin zance su yi amfani da shi su zage shi su ci mutuncinsa da gaske ne bai aure ba amma ba sufanci ne yasa shi aure don ba sufanci yake ba balanta na wani abu ba kuma wani fasadi ba yanayin rayuwar zamaninsa ce bata bashi dama yayi ba kuma ba shine farau ba al-imamu tabari shugaban malaman da kamar wasu malaman suke faɗi cikin manya-manyan malaman tafsiri mai tafsirin nan dai tabari da kuke ji ana kuka ji ana cewa tafsirin tabari shi ma bai aure ba bal har wani malami ya rubutu al ulama ul uzzab malamai da basu aure ba ya tara su a littafi kowa da sunansa wani da wani da wani da wani haka ba wani abun abu bane wanda bai samu natsuwa ba lamanin sa yaƙe yaƙe da rashin kwanciyar hankali ina ya ga lokacin aure da haka waɗannan abubuwan ne suka jawo ba kiyayya ko shiga wata hanya ta bid'a ba Allah tsare barakallahu fiku sallallahu alaihi wa sallam